بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو من أشاؤكو قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة هذا هكرا دبو ديا دا تريه دا أربعين دا بكوي وان دي زو دي دي دا قوما قوات ترى a Gregorian kalanda 2025 wannan shine kasar ɗinmu na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin min wasaya salafi lishababi littafin fadilatu sheikh alfaqihul mujtahid al'allamatul mihrir ainihin wato babban malami Abdulrazak bin Abdulmuhsin al-Badr alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a Idan jama'ar musulmi ba su manta ba anan masallacin mu mai albarka masallacin Mowa Muhammad Kambu anan cikin anguwar Fantami Malam Kuri Allah ya musu rahama ya gafarta musu ya hada mu da su a jannatul firdaus Idan jama'ar musulmi ba su manta ba za mu tashi ina ga shafi na hudu a wannan littafi sakin layi na ƙasa haka ne ko yawwa shafi na hudu sakin layi na ƙasa na ƙarke wal hadha malam abdurrazzaq bin abdul muhsin al badr yace saboda haka harasa sahabatu ridwanullahi ta'ala alaihim sahabbai suka zamanto suna da kwaɗayi Allah ya ƙara wa sahabbai yarda ala ta haƙiƙi hadhihi al ma'ani al jalila akan tabbatar da wannan ma'anoni masu tsada masu daraja masu ainihin wato mutunci kama ja an abi sa'idin al-khudri kamar yadda ya zo a hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ya haɗa mu da abu sa'idin a jannatul firdausi annahu kana idara ash-shababa qala abu sa'idin al-khudri ya kasance idan ya ci karo da matasa in yana tafiya sai ya ci karo da gungun matasa suna tafiya ko za su je kwallo ko za su je wasan table tennis ko za a je wani abu dai haka na shashanci ko na shirme ƙala sai ya ce marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama marabalale da waɗanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bar mana wasiya a kansu ba na sai ya tarbe su da mutuntawa ya tarbe su da haba-haba ya tarbe su da tausayawa ya tarbe su da magana mai daɗi wanda za ta ɗora su akan layi marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama marabalale da waɗanda annabi ya bar mana wasiya a kansu ina fata an fahimta ausana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abu sa'idin al-khudri sai ya kara da cewa annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata gare ya mana wasiya an wasi'a lakum fil majlisi akan mu yalwata muku gurin zama in aka zo taro sai a ce ina matasa in suka ce gamu ya ce kumar matso kumar matso ku ne kashin bayan tafiyar duniya gaba ɗaya in kuka lalace to rayuwa ta lalace gaba ɗaya saboda haka ba a nesa da matasa jama'a kun ji sahabban annabi Muhammadu jawo su suke a jika zama suke da su shiga cikinsu ake a dama a gane meye matsalarsu ina suke daidai a ƙarfafe su ina suke kuskure a sai musu saitin hamma da gyaran kafireto na fata an fahimta wannan shine abin da ake wa matasa ba kyamatar su ake yi ba na faɗa muku wata rana wani mutum ya zo gurina sai ya same ni a gindin bishiyar nan da ni da su malam alhaji da su malam suleiman da su malam muhammad yahaya da su babba saini bayan da muka gama maganganun da zai muka shigo nan masallaci ku ba ku san abin ya faru ba bayan da muka gama maganganun da zamu yi da shi sai ya ce to zai rufe da wata magana amma da Allah ne ya hakuri na ce to ina jinka akar maka Allah sai ya ce yayi mamaki na nace kamar ya yace kawai malam kamar kai yanzu yanzu same ka gindin bishiyar nan da kai da waɗannan yaron kuna zaune wallahi sama tallahi ku ba ku san an yi haka ba nace masa a'a na ce ban gane ba ya ce eh abinda na faradin shine ne abinda nake nufi kamar kai yanzu a same ka a cikin waɗannan kana zaune na ce inna lillahi wa inna ilaihi na ce to ya kake so a yi kenan a karama kallon ci ai mutuncinka da darajarka da ƙimarka da martabarka ta wuce ka zo ka zauna a cikin waɗannan na ce to lalle kai baka fahimci me yi kima da daraja da martaba da mutunci ba na ce duk duniya akwai wanda ya fi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daraja da martaba da kima ya ce babu na ce to manzan allah yana zama cikin sahabbai talakawa waɗanda ba su da komai su ba komai ba ne da zamansa a cikinsu ma suka zamanto mutanen arziki nace ku dinga ku daina koya mana girman kai nace wannan yana daga cikin abin da ake tara wasu malamai ƙasa da ke ana koya musu girman kai a ce wai kai kafi karfin ka zauna da su wani kafi karfin ka ci abinci tare da su kafi karfin ku yi hira kafi karfin ka zo to da ya zaka gane ma ina matsalolin su suke da ya zaka isar musu da sakon Allah su karba da ya zaka ga kuskuren su ka gyara musu bayan ka kyamace su ina fata kuna fahimtar magana ba a yi wa mutum kyama kuma ka gaya mar kuskure ya karba wallahi babu shi a duniya in kana so mutum ya fahimce ka ya fahimci me kake so ka dora shi a kai to nuna masa da kai da duk ɗaya ne ba wani bambanci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa sahabbai yake ana rajulun mithlukum innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ni ku sani mutum ne kamar ku bambanci na da ku kawai ni ana mun wahayi ko ba a yi muku wahayi ni annabi ne ko ba annabawa bane amma ba wani bambanci tsakanin da ku tare da cewa da annabin da Allah duk sun san akwai bambanci ko babu bambanci akwai bambanci amma me yasa annabi yace ba bambanci dan ya ja su a jiki su narke a jikinsa domin ya koya musu wani abu wanda yake so su koya ina fata an fahimci magana amma yayin da ka nuna kai baka son mutane ko baka son zama cikin su ko baka son hira da su ko baka son yin wasa da dariya da su to lalle ku baka dauko hanyar da zaka nuna musu kuskuren su su gyara ba baka dauko wannan hanyar ba saboda haka ku duba Abu Sa'id al-Khudri ne yake faɗa da bakin shi yana cewa mara balale da wasiyar da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bar mana akan ku ya ce marhaban lalai da wasiya da annabi ya bar mana ausana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an wasi'a lakum fil majlis annabi ya mana wasiya akan idan kun zo gurin zama mu buɗa muku mu ce ku zo a zauna tare da ku a tattauna tare da ku a hira tare da ku inda kuskure yake a gyara inda kuma daidai take a karfafe ku to kuma wannan yana nuna kai kuma matashi yayin da kaga wani babba a anguwa ko mai arziki ko ɗan siyasa ko wani babban hamshakin ma'aikacin gwamnati ko wani malami ko wani basarake ya yarda ya narke yigo cikinku to kuma wannan ba lasisi ba ne kuma da zai sa ka raina shi ina fata an fahimci magana ba lasisi ba ne kuma da zai sa duk maganar ta fito a bakinka ka yarfa masa ka sani akwai bambanci na girma da daraja da Allah ya yi tsakanin kai da shi tun da ya yarda ya mu'amalance ku to ko kuma ku baki girmansa haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake zaune a cikin sahabbansa zai zauna da su zai ci abinci tare da su zai shawara tare da su zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza amma kuma idan wata magana ta taso to sukan duba me ya kamata su faɗa wa annabi muhammad me ne bai kamata su faɗa masa ba to yayin da matasa suka fahimci wannan dattawa suka fahimci wannan da Allah za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiya za a zauna lafiya don haka ba lasisi ba ne na idan mutum ya narke cikinku tare da kimar da Allah ya yi mar kuma ya zamto kuma kowanne irin kalar mu'amala za ka yi masa wannan ma kuma ba daidai ba ne daga ƙarshe sai kaga ya fara kyamatar ku ya fara nesa da ku wanda wannan yana da matukar matsala a cikinsa ina fata an gane don haka ya ce annabi ya mana wasiya da mu buɗa muku a majalisi wa an nufhimakum alhaditha kuma annabi ya mana ainihin wato wasiya da mu dinga fahimtar da ku hadisi mu dinga muku bayani da za ku fahimta ku gamsu ku gane me Allah yake nufi da ku me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ku yasa sau da yawa zaka ji ya ce ya ma asharar shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj ya ma asharar shabab kaza kaza kaza ya ku taron matasa ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza me yasa saboda annabi yana so yana so matasa su gane me Allah ya dora musu na shari'a na ibada na mu'amala na zamantakewa wanda wannan zai taimaka wajen su gyara addinin su sai ce fa innakum domin ku matasan nan khulufuna ku ne wanda za ku maye gurbin jama'a da a rayuwar nan wallahi ba mu bane haka ne ko ba haka ba wasu ne daban waɗanda wasu su sun mutu wasu kuma karfin su ya kare ba a ganin su yanzu akan titi da kuma kan layuka shekara ashirin da biyar talatin arba'in da suka wuce ba mu ba ne domin a lokacin muna ƙanana ba mu kai wannan matakin ba yanzu kuma Allah ya maye gurbinsu da mu don haka ashe kenan inda a ce lokacin da mu muka taso ba mu samu tarbiyya da tsari da suluki da gudanarwa na manya ba to da yanzu an yi mugun baya haka ne ko ba haka ba da sun tafi sun bar baya da ƙura jama'a haka ne ko ba haka ba to haka mu kuma dole ne mu wa waɗanda suke ƙasa da mu adalci mu ɗora su akan daidai ta yadda in mu ba ma nan dole dai su za su maye gurbinmu to don Allah da me za su biya gurbinmu da alkhairi to lalle dole mu koya musu alheri yanzu da tarbiyya to lalle dole mu koya musu tarbiyya yanzu da sanin ya kamata to lalle dole mu koya musu sanin ya kamata da ilimi to lalle dole mu koya musu ilimi in muna so su maye gurbin mu da ilimi da tarbiyya amma da zarar muka watsar da su muka wance kalar da sha'aninsu muka yi fatali da lamarinsu to lalle za mu tafi amma kuma za mu bar baya da kura haka ne ko ba haka ba za a zo a samu waɗanda za su zo su maye gurbi kamar yadda aya ta zo Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us shahawat sai ya ce fa sawfa yalqauna ghayya fa khalafa min ba'dihim da annabawa da manzanni da tabi'ai suka tafi sai aka samu wasu gungun jama'a da suka zo ba su koya wa na bayan su tarbiyya ba to sai aka samu suka maye gurbin waɗannan da ba su koyar da tarbiyyar ba aba'us sala suka wulakanta sallah wattaba'us shahawat suka dinga bi wa sha'awa sha'awan duniya Allah ya ce fa sawfa yalqauna ghayya irin waɗannan mutanen lalle zamu hada su da ramun ghayya ghayya wani rami ne a cikin wutar jahannama tasta'izu minhu jahannama bi nafsiha ita kanta wutar jahannama kullun sai ta yi addu'a ta ce Allah ka tsare ni daga bala'in da ke cikin gayya ka san ko a duniya aka ce an yi wa wani gayya to ka san akwai matsala balantana a wuta haka ne ko ba haka ba to Allah ya ce waɗannan da suka mai gurbi wanda ba su yi abin kirki ba Allah ya ce wallahi sai na haɗa su da ramin gayya Allah ka tsare mu daga wutar jahannama da abin da ke cikin ta don haka ya ce fa'innakum khulufuna domin kuɗin nan ku ne kuke maye gurbinmu sai ya ajiye nan ba a can ƙasa za ka ga number one ya ce ai ta na fi ma ba'ad za ku maye gurbinmu bayan mun tafi fi ta'alimin nasi wajen karantar da mutane to don Allah wanda ba a karantar da shi ba zai karantar da wani wanda ba a dora shi kan layi ba zai dora wani akan layi wanda ba a nuna masa ya tsayaye abin da ya kamata ba zai dora wani akan abin da ya kamata kaga kenan sai an dora shi akan layi ko wa da'awatihim ila dinillahi azza wa jalla kuma za ku mai gurbin mu akan da'awa da kiran mutane zuwa ga addinin Allah mai tsarki da daukaka ina fata an fahimci magana sai ce wa ahlul hadisi ba'dana kuma ku za ku zamanto ma'abota hadisin manzon Allah a bayan mu wannan fa duk Abu Sa'id al-Khudri ne yake wa matasa wannan nasiha yana cewa maraba lalai da ku marhabul lalai da ku annabi ya ce in mun gan ku mu ce ku matso kusa da mu ku zo ku zauna mu fahimtar da ku maganar annabi mu fahimtar da ku qur'ani domin ku za ku maye gurbin mu kuma ku za ku karantar da hadisi a bayan mu wa kana yuqbilu ala shababi ya kasance shi Abu Sa'id al-Khudri har ilau yakan fuskanci matasa fayaqulu lahu aka ala shabi ya fuskanci wani matashi fayaqulu lahu sai ya ce yabna akhi ya kai dan dan uwana yasa ana so in ka game da irin sai ka ce ya wane ya wane ko ka ce ya mutumi na ya aka yi ne jinsa cewa ka ce shi mutumin ka ne sai ya ji daɗi haka ne ko ba haka ba sai kuma ya tsaya ya saurare ka ya ji me ya saƙon da za ka gaya mara kuma sai ya karɓi saƙon da ƙaifi saboda baka kyamace shi ba baka yi nesa da shi ba baka nuna mar bai da mutunci ba na fata an fahimci magana mutumi na ya ina za a je ne zo mana ka mika hannu ku taba ya ce a akar makalla kuma hadda ku a taba ya ce to me ne taba wa tabar wani abu ne kai miko da Allah mu tafa sai ji ya sake ya ji hankalinsa a kwance sai ji bai da matsala me yasa saboda ka nuna mar ba matsala to a wannan lokacin duk abin da ka nemi shigar masa zai shiga kuma zai karba kuma zai aiki da shi amma ka gan shi ka kauce kun haɗu ka doka mar harara ina fata an fahimta don Allah ranar da ka zo ka gan shi da wani kuskure kace zaka gyara mar zai saurare ka to ba haka ake da matasa ba jama'a ba haka ake da yara ƙanana ba jan su ake a jika ana nuna musu sai ka ga sun fahimce ka kuma sun yi aiki da abin da ka gaya musu Allah shirye da mu yabna akhi yana cewa ya kai dan dan uwana idza shakakta fi shay'in in kana da wata damuwa a addini ne ko a rayuwa ko shawara ne ko wata matsala ta zo ta kan maka fasalni ka zo ka tambaye ni in Allah da ni kuma zan warware ma haka ake bukata wannan duk Abu Sa'id al-Khudri ne yake fadawa matasan zamanin shi in kana da wata matsala ko tsakaninka da babanku ko tsakaninka da yayanku ko tsakaninku da matar mahaifinka ko tsakaninka da babbanku ko tsakaninka da kawunka ko tsakaninka da abokinka ko tsakaninka da budurwarka jama'a ne har gyaran budurwa da saurayi ina yi da kagan nan billahi din wallahi tallahi mutum ya Allah mutum sai ya kawo min kara ya ce wallahi malam ta min kaza ce zo nan zauna zauna me ne faru ga yamin ba ni labari wallahi ya ban labari kuma in shiga tsakani in kira waya in yi kaza wata ran ma wallahi zaka sha kwana za ka gani da mota na na faka gashi ga ta suna tsaye kuma ina musu nasiha sai ka ce akar maka Allahu abin naku har ya kai haka ya kwarai da gaske har ya kai haka marhaban bi wasiyyati rasulillahi ina fata an fahimci magana ko saboda haka karka damu idan ba haka ba to wasu waɗanda ba ku ba sa je su kwashe musu kafafu kuwa haka ne ko ba haka ba sa je su kwashe musu kafafu sai sun bar aqidar ku kuma sun bar tsarin ku sun bar kalar abin da kuka koyar na addini sai kuma ku zo ku shiga damuwa kuna cewa wani fa ya zama dan shi'a to kai wata gudunmawa ka bayar kafin ya zama dan shi'a ko ba haka bane jama'a amma ka shiga ka nuna musu wannan aqidar ba kyau ga yadda ake ga yadda ake to sai kaga kafin a jashi ya ainihin wato kauce ta farkin Allah da annabi wallahi sai an sha wahala to amma kai ka watsar da shi su kuma waɗancan sun iya rarraki sun ma iya bada jari sun iya jan su a jiki sun iya musu nasiha ba shi kenan su kwashe su ba Allah shiryar da mu don haka yake cewa a idza shakarta fi shay'in in kana da wata damuwa game da wata mas'ala fasalni ka tambaye ni ka zo ka tambaye ni menene hukuncin kaza ya zan yi kaza ko mas'alar addini ko mas'alar rayuwa hatta tastaiqina zaka samu amsa har sai ka samu yaqini ka samu tabbas ka samu kwanciyar hankali a gurina inji Abu Sa'id al-Khudri jama'a idan sahabbai suna gaya matasa wannan wata daraja nake da ita da zan ce ba zan yi haka bane ai darajar kenan shine ka sauke girman ka ka jawo wanda kake gani yana da buƙatar fada kai mar fada wanda yake buƙatar nasiha kai mar nasiha an gane maganar da kyau ko haka ake buƙata fa'innaka abu sa'idul khudri ya ce wannan matahi domin kai in tan sharif alal yaƙini ka tafi akan samun yaƙini da tabbas akan abin da kake kai na rayuwa a habbu ilayya min an tan sharifa alal shakki ya fi min soyuwa sama da ka tafi kana shakka a rayuwarka me ya kamata ka yi me ne ba za ka yi ba ban gane ko kun fahimta ba ma'ana ka zo mu zauna nuna ma ina daidai take ina kuskure yake ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa ya fi min alheri sama da ni sama da ka tafi a cikin rudani ka tafi a cikin tunani ka tafi a cikin wani yanayi ka kasa gane ina ka tsuskanta ina ka ina ka abin nan jama'a wata rana na je wani gidan mai zan sha mai to sai naga lokacin sallah yayi da aka zuba min mai sai naga an kira sallah a masallacin gidan man sai na gyara mota ta ne parking sai ne alwala sai na shiga mun idar da sallah na tsaya ina azkar kafin na tashi sai naga wani yaro duk an watsi a masallaci saura shi kadai yana gefe wallahi yana ta rusa kuka yana ta rusa kuka da kayan makanikai a jikinsa alamun makaniki ne da mun idan da sallah na gama abin da zan yi sai na matso kusa da shi na ce masa assalamu alaikum ya dago kai ya ce wa alaikum assalam yana shishikar kuka muka gaisa na zauna kusa da shi na ce bawan Allah lafiya take take gushe kyan kuka hakan nan wallahi da ya ban labarin halin da yake ciki sanda na gagara tahi daga inda nake zaune wallahi mahaifinsa ne ba da lafiya shi shi ne karami a gidansu bari ka ji wani abin mamaki ta inda za ka gane muna da matsala shi shi ne karami a gidansu akwai yayunsa maza guda biyu akwai addinansa mata guda biyu ɗaya tana ɗakin mijinta ɗaya kuma ba aurar da ita ba waɗannan yayun nasa guda biyu sun fi shi wadata sun fi shi samu mahaifinsa bai da lafiya yana da taɓin hankali har ta kai matakin da yana fita sai an je an kamo shi amma su yayin su tsaya su ba da gudunmawa a san yadda za a killace mahaifin abin yaƙi ya bi su ya bi su ya bi su wallahi sun gagara kuma suna da wadatar yin haka shine a wannan ranar an yi ruwa a wannan abin da nake gaya muku fa wallahi bai wuce wata biyu ba zuwa wata uku a wannan ranar an yi ruwa da daddare wayewar garin safiyar da muka haɗu da shi baban ya fita ruwa sanda ya ma duka ruwan daren sanda ya ma duka da ƙyar ya je ya nemo ina baban ya tafi to shine bayan ya zo ya ajiye shi a ɗaki an masa wanka an cire mar kaya an kintsa shi da safe ya bashi abincin karyawa ya fito ya zo yana gareji ne lokacin sallah ya zo ya idar da sallah sai tunanin bakin ciki da takaicin wannan abin ya faɗo mar wallahi ya koma gefe yana ta gurshe kyan kuka cewa ga waɗanda ya kamata su tsaya su taimaka a sama wa baban matsaya da za ta zamanto matsaya mai kyau wanda ba zai dinga guduwa ko yana fita ba sun ƙi su yi shi kuma ƙarami ne a cikinsu kuma bai da wadatar da zai yi haka bai da halihi kuma abin yana damunsa to daga nan zaka gane shi hankali ba yawan shekaru bane wai ka tara shekaru 65 80 wallahi ba shi zai saka zama mai hankali ba shi hankali wata ni'ima ce da baiwa da Allah ke wa mutum sai ka ga dan karimi a cikin gida na rantse da Allah ya fi wannan garza garzan hankali kaga yaro wanda bai wuce maganin matsalarsa ba zai iya magance ta wani ba amma tunaninsa da hangensa ya fi na waɗannan jibga-jibgar da suke cikin gida wannan yana daga cikin abin da muke fama da shi ƙarshe dai na ba shi haƙuri na masa nasiha na nuna mar muhimmancin kawai wannan abin damunsa da yake kaɗai ya ishe shi ya samu aljanna a gurin Allah ne masa iya abin da zan yi ya bani nambar yayin na kira su ne musu nasiha na ce ni ban san ku ba ku na samu yana kuka wallahu a'lamu sun dai yi alƙawarin za su ɗauki matakin gyara amma ban sani ba zuwa yanzu ko me ake ciki amma dai a lokacin na yi iya abin da zan iya wannan na kawo muku ne domin ku gane daga cikin matsalolin da suke damun mu game da matasa to shine rahin jan su a jiki da rahin fahimtar me ya halin da suke ciki kwanan nan akwai wani yaro shi kuma wannan ko sati bai yi ba wata ƴar uwarsa ta zo take gaya min kan cewa haka kawai sai ya sha shaye-shaye sai je sai ya kwanta a ɗaki ta tikar bacci tun daga safe har la'asar wani lokaci ma bai tahi ya sallar azahar sai na ce mata ta turo min shi ya zo ya same ni billahi lazi la ilaha illahu da yaron ya zo ya same ni da muka tattauna da shi sai na fahimci gaba ɗaya gaba ɗaya matsalar da suka ambata a kansa ta yi nan shi kuma ya yi nan ba wani shaye-shaye ya taba shaye-shaye a baya amma ya bari kuma su da kan sun ba da hedar ya bari kudi ya tara kudi ya tara shi kaɗai ne ɗa namiji a gurin mahaifiyarsu yana da ƙannai mata wato ina kawo muku wannan don ku gane irin fitintunu da al'amuran da matasanmu suke ciki amma ba a san me suke ciki ba sau da yawa za a ga yaro yana wani abu a kasa gane me ya matsalar shi saboda ba taba zama da shi aka tattauna da shi ba baka taba masa nasiha ba baka taba tinkararsa ba ya zo gurin ka baka saurare shi ba to dole sai kaga ya kama wata hanya daban yana wasu abubuwa waɗanda ka kasa gane kansu shi kadai ne ɗa namiji a gurin mahaifiyarsu kuma duk cikin ƴaƴan mahaifiyar babu wanda yake tausayin mahaifiyar kuma yake tausayin sauran sauran kannan kamar shi zai iya kashe last kobo ɗin shi akan matsalar gidansu da matsalar kannan shi yana sana'a wata ba wata mai girma ba ya tara ƴan kuɗaɗensa ke ba wa ɗaya daga cikin addunansa ta rike ta rike masa kawai sai suka ɗauki kuɗin sai suka je suka yi wata hidima da ni sana'ar da yake yi sai ya zama jarin da yake da shi ya karye ya bi su akan kuɗin da ya tara ka duba ya ƙini irin na yaro ba sa san mu da yawa yanzu ba su yadda su tara kuɗi ma su kawo a ajiye musu ba haka ne ko ba haka ba amma shi ya yadda ya ɗauki kuɗin sai ba wa addinansa mata su ajiye ma saboda yarda amma Allah suka hada shi so jarinsa sai kari ya rasa ina zai sa kansa bai da wanda zai je ya ce ya taimaka ya dora masa jari kawai sai koma idan gari yawa in ya sallar asuba in ya fita ya je dan yi hawagi a waje kawai sai ya dawo kawai sai ya cire hula ya cire riga kawai sai ya kwanta ya ta bacci abin sa ya suka dauka shaye shayen da ya shekara biyar da ta wuce shi ne ya dawo ba su zauna da shi suka ji meye matsalar shi ba ba su ji meye damuwarsa ba kawai suka yanke mar hukunci har suka kawo karansa gurin malam ashe su ne suke da bukatar nasiha ba shi ba ina fata kuna fahimtar magana su suke bukatar a nuna musu me ya kamata ba shi ba to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga tsayawa muna nazartar yaya rayuwar matasan mu take in ka ga yaro da ka gan shi ga irin yadda yake amma yanzu ka ga ya canja ka kira shi mana kai ya ustazu zo mana me yake faruwa ne naga kaman kana kaza kana kaza kana kaza in ya mai da abun wasa kai ma ka dauki abun wasa ka ce da gaske fa nake Allah ina so in san meye ne matsalar ka to zaka taimake ni idan na kwarai da gaske ko nasiha ne maka ne maka addu'a ai na taimake ka ka mai da abun raha ya gaya maka mai damuwar abin da zaka iya yi kai wata rana sai labari to wannan yana daga cikin yau halin da muke ciki wanda ba ma jan matasan nan a jiki ba ma faɗa musu abin da ya kamata ba ma yi musu abin da ya dace wannan ta sa da yawan suka ɗugunzuma suka zama wani irin yanayi wanda bai da daɗin gani bai da kyan gani Allah ya yi mana Allah ya sauwaƙe don haka sai Abu Sa'id al-Khudri yake cewa fa innaka in tansarif alal yaqini domin kai idan ka tafi akan yaƙini da sanin ya kamata a habbu ilayya min an tansarifa ala shakki ya fi min soyuwa a gurin Allah sama da ka tafi akan shakka wa kana abdullahi bin mas'ud idza ra'a ash-shababa yatlubuna al-ilma qala abu sa'id al-abunan abdullahi dan mas'ud ya kasance idan ya ga matasa suna neman ilimi qala sai ya ce musu marhaban biyana bil hikmati marabalale da mabubbugar hikima da ilimi domin a gurin matasa ne ake samun karatu na hakika na gaskiya domin ba su da wata matsala a cikin kwakwalansu duk abin da suka bukata haddace haddace ya za su ya ce to marhabin lale biyana bi'il hikima da maɓuɓɓugar hikima ina fata an fahimta wa masabihi zulami kuma marhabin lale da fitilun duhu ku ne fitilun da in kuka haska za ku haske duk wani duhu na al'umma gaba ɗaya ya lal'ajar abin mamaki yanzu ka duba yadda matasanmu suka dawo maimakon su zama fitilu to yanzu su ne duhu ma gaba ɗaya jama'a haka ne ko ba haka ba sun zama su suke lalata yara su suke lalata 'yan mata su suke sata kayayyakin jama'a su suke ƙetare gidaje su suke ɓalla ƙofar masallaci su suke kunce fankoki su suke kaza su suke kaza su suke kaza me dalili saboda ba a yi musu irin wannan saitin da sahabbai suka yi wa matasan zamaninsu ba ban gane ko kun gane ba idan suka samu saiti wallahi za su kwatanta irin abin da matasan sahabbai suka kwatanta amma idan ba su samu ba to za a ga abin da ba a taba tsammani ba Allah ka tsare mu Allah ka shirye mu gabaki daya dan haka marhabul lale wa masabihi zulami wato fitulun duhu wanda suke haska duhu khuluqani thiyabi ko khaluqani thiyab asali abin da ya kamata ya zama kenan wato masu sa tufafi da bai da nauyi mafi yawancin matasanmu za a ga tufafinsu ɗan t-shirt ne kawai sai wando haka ne ko ba haka ba ba ruwansu da duniya ba ruwansu da saka kaza ba ruwansu da saka kaza in ma yadi ne sai ya je amar fitted fitted ake cewa ko fensir ne ya je amar fensir ɗan firin da shi ba ruwansa to marhabun lalai da matasa wanda ba sa ma sa tufafi mai nauyi ba sa sa tufafi masu tsada ba sa sa tufafi to ina ma ya ga kuɗin da zai sa mai tsadar jududul qulubi masu sabunta imani a cikin zukata ka duba yadda suke gaya musu maganganu da zai sa su nutsu da su su saurare su mutumin da duk ka ganshi kake mar kyakkyawar zaton cewa yana jaddada imani a cikin zuciyarsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma jaddidil imana fi qulubina ya Allah ka jaddada imani a cikin zukatanmu saboda shi imani yazidu wa yanqusu yana karuwa kuma yana raguwa yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytani yana karuwa ta hanyar yi wa Allah da'a yana raguwa ta hanyar yi wa shaytan da'a ina fata an fahimta yasa suka ce yana da nunun guda hudu zuwa guda biyar suka ce qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati shaytan shi imani qaulun ne bil lisan ka faɗa da baki cewa kayi imani da Allah kul amantu billahi thumma istaqim ka ce kayi imani da Allah kuma ka tsaya akan haka ina fata an fahimta innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim dan haka qaulun bil lisan kace na imani wa atiqadun bil jinani kuma ka kudurce imanin a zuci bakinka ya furta cewa amantu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa atiqadun bil jinani sannan ba iya baki ba zuciyar kamata yadda da haka in zaka kwan dubu kana cewa nayi imani da Allah in zuciyarka ko zuciyarki bata yadda ba to Allah bai karba ba dan haka wa atiqadun bil jinan wa amalun bil arkan kuma sai mutum ya aiki da gabobi a ganka kana sallah a ganka kana azumi a ganka kana duk wata ibada da Allah ya dora wa bawa nafilatta da farillatta ina fata an fahimta shine wa amalun bil arkan sai suka ce yazidu bi ta'atir rahman yana ɗaruwa ta hanyar yi wa Allah da'a Allah ce liyazdadu imanan ma imanihim dan su kare imani tare da imanin da suke ai kaga yana karuwa kenan ko wa yanqusu bi ta'ati shaytani yana kuma raguwa idan ana yawan yi wa shaytan da in shaytan yace ayi nan ka bi shi in yace dawo ka dawo to in ka zama haka ka zama ka masali shaytani kenan id qala lil insani kfur falamma kafara qala madha inni bari'un minka sai yace inni akhafu allaha rabbal alamina kamathali shaytan kamar misalin shaytan ne if qala lil insani kfur lokacin da yace wa dan adam kai kafircewa Allah bane kawai sai kuma ya biye masa ya kafircewa Allah falamma kafara lokacin da dan adam ya kafircewa Allah sai shaytan yace inni bari'un minka babu ni babu kai ka kafirce ka duba sharrin shaytan mala shi ya saka ka ka aikata amma yanzu ya guje ka to ba wannan ne za ta baka haushi ba sai ce maka inni akhafu Allah rabbal alamin wai kaji kai baka da tsoron Allah yanzu shedan ne mai tsoron Allah ni ina tsoron Allah yanzu ka kafirce to ni wallahi ina tsoron Allah ni bazan kafirce wa Allah shi fa yasa ka kafirce wannan shedan kenan dan haka yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytani an gane dan haka jududul qulubi masu jaddada imani a cikin zukatansu khulusul buyuti wanda suka lizumci zaman gidajensu wato ba sa fita kan layi a ta hirar banza ba sa zuwa temple su zagi wancan su gulmar wancan su tsinewa wancan albarka su an yawa wancan ashariya ba sa yi idan ba suna da gurin kasuwa ko makaranta ko gurin ɗaukar ilimi ba to suna ina suna gida shine hulusul buyut ai allazina lazimul buyuta wanda suka zulzunci zama a gida in ba su da aikin yi yasa matashi ne kai eh akwai gurin aiki eh to fita kaje gurin sana'a an samu job eh to je ka kai an kira ka wani contract eh je ka kai lokacin makaranta eh tafi lokacin aji eh tafi malami ne kai mai koyarwa je ka aji duk abin da kake kai na rayuwa to ci gaba idan ba wannan to a same ka a gida a gidan ma kana ɗakin idan ka gaji kwanta kai bacci in ka ji ba gaji ba ɗauki ƙur'ani kai karatu to ka cika matashi mutumin kirki bawan Allah wanda ya san me yake abba kai ne tambele can kai ne zama can kai ne canja temple can kai ne canja zaman gurin zama can ba ka da aiki fala saddaka wala salla walakin kazzaba wata walla to lamar ya baci saboda haka ka saba wa kanka aiki in ba haka ba duniya za ta sama ma aiki wallahi jama'a haka ne ko ba haka ba ka nema wa kanka aiki ko duniya ta nema ma in ka nema wa kanka aiki da kanka to ka gama lafiya shine ko dai kana wani abin da zai amfane ka addini ko kuma kana amfani da ramarka wajen yin abin da zai amfane ka a duniyarka fala thalitha la kuma ba su da na uku wannan shine gaskiyar magana da haka zaka ga za a ce gawa ne shi in dai yana unguwan nan to zaka samu yana daki ko yana karatu ko ya dauko dan kayan kacau kacau din sai yana dudubawa ko yana kaza ba za ka ganshi an zauna da shi ana ta hayaniya da mutane to wannan shine mutumin kirki wallahi ba ka da aikin yi eh to je ka nema babu eh to ɗauki ƙur'ani kai karatu shi musulmi baya rasa aikin yi musulmi baya rasa aikin yi in ka ji musulmi yana cewa ba da aiki da zan yi to bai san ciwon kansa ba ne bai san darajar da Allah ya masa ba bai san ƙimar martabarsa ba amma musulmi baya rasa aikin yi ko karatu ko aikin da zaka samu kuɗi ko kuma wani abin da zai amfanar da kai in ka gaji koma kai bacci shikenan kawai lokacin ibada kuma tashi ka je kai ibada baka da wasu abubuwa da suka wuce maka waɗannan Allah ya shiryar da mu ya datar da mu yi ne ke cewa hulusul buyuti mazauna gida idan ba wani abin da za su yi raihani kulli qabilatin duk wata kabila da ka sani da matasa take alfahari haka ne ko ba haka ba shine kanshin hancin kowace kabila turare a cikin kowace kabila to matasa su ne turarenta su ne abin alfaharinta in suka lalace to wannan kabilar da wannan yankin da wannan al'ummar ta lalace in suka zama mutanen kirki kintsatsu ɗorarru to shi kenan yanzu ka duba sai ga ana cewa matasan da suke kudu sun fi matasanmu na arewa amfani za ka ga yaro tun yana ƙarami uwarshi za ta nuna masa ga yadda ya kamata ya yi sai ka ji an ce ga wani ya zama shugaban ƙasa a najeriya jama'a amma za a ce asalinsa mahaifiyarsa ko sai take yi a bakin hanya amma sanda taimar hanyar da ya zama mutumin kirki har ya dawo ya shugabanci ƙasa ba wani ɓoye-ɓoye goodluck jonathan ne shi da bakinsa ya ba da labari ka je ka google shi da bakinsa ya faɗa ya ce ya tashi ya samu mahaifiyarsu tana yin abin nan doya da koyi da ainihin wato kosai a bakin hanya da shi take biya musu kuɗin makaranta da shi take kaza take kaza har yanzu ya zama shugaban ƙasa yasa in dai uwa ta kirki ce in dai uwa wanda ta san me take ne in dai uba ya san me yake yi to baya raina sana'a baya raina matsayi baya raina matakin da Allah ya ajiye shi duk wanda ka gani haka ya zo duniya ba shi da ko karfan fana haka ne ko ba haka ba a nan duniya duk ya samu kuma ba kwanciya yi a ɗaki tarumul izza sun matanamu lailan suka ce wal jununu gununu kana san ɗaukaka kuma kullum kana bacci a ɗaki ba za ka tashi kai wani abu ba suka ce to ko da yake haukan ma iri iri ne wala Allah kai kalan naka haukan kenan na fata an fahimci magana to ai gaskiya ne haukan ma iri iri ne wala Allah kai irin kalan naka haukan kenan ka kwanta a ɗaki kuma kana so ka zama wani abu an taɓa yin haka jama'a to dole sai an yunkura ana yin wani abu sai kuma ana gaya wa Allah Allah ka dafa mana Allah ka taimake mu to sai Allah ya shigo lamarin sai kaga kawai ka zama wani abu amma kana nan kana ta shirme kuma kana so ka zama wani abu wallahi ƙarya kake ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba kuma karkare na nasiha karkare na gyara ko a gida ko a anguwa ko a layi ko a makaranta na sha buga muku misali da mu'minu ali fir'auna wa qala alladhi amana ya qaumi tabi'uni ahadikum sabilar rasha wannan mu'minu ali fir'auna shi ma fa boye imaninsa yake yi har yanzu bai samu damar bayyanawa ba amma tare da haka wa'azi yake yi saboda haka karkare na kaga wani yana ba daidai ba ga yamar idan yau ya ji haushinka gobe wallahi sai ya tuno ka ya maka addu'a ya ce duk anguwan nan ba wanda ya taba gani na akan wannan halin ya mun nasiha sai wani Allah ya ji kan wani Allah ya saka wani da alheri duk tunda nake anguwan nan nake tambele ba wanda ya taba gani na yace wani me yasa kake haka sai wani to ga min wani ali fir'auna abin da ya faɗa musu kenan ya qaumi wa qala alladhi amana ya qaumi tabi'uni ahadukum salibila rasha ku bi ni zan nuna muku hanyar shiriya ya qaumi inna ma hadhihi alhayati dunya mata ya ku mutane na ku sani wannan rayuwar duniyar aikin banza ne dan jin daɗi ne dan kaɗan wa innal akhirata hiya darul qarar lahira ita ce matabbata shi kansa fa tukunna da yake wannan wa'azin shi ma fa bai samu sararawa ba fir'auna ya kewaye su ta ko ta ina amma tare da haka wa'azi yake kai yanzu ba wanda ya tare ka ba wanda ya hana ka ka gyara wasu ko ka nuna wasu ga yadda za su amma ba abin da ya dame ka da al'umma kuma kana gadara cewa naka kintsantsu ne na rantse da Allah duk wanda yana ganin ƴaƴan wasu sun lalace bai ba da gudunmawa wajen shirya su ba wallahi sai waɗannan ƴaƴan sun zo sun yi affecting nasa hima ka gaya kowa wannan ka rike wannan magana in dai kana ganin ƴaƴan wasu suna kan wani hanya ba daidai ba ba wata gudunmuwa da ka taɓa bayarwa a kansu to ka jira wannan bala'in sai ya yi naso ya shiga a cikin gidanka wallahi wannan ka'idar Allah ce domin ka ci amanar wannan al'ummar da baka ba da gudunmawa komai kankanta wajen kintsuwarta ba don haka a wannan masifar sai ta zo ta same ka kai ma ba a haka idan mu'minu ali fir'auna zai yi magana akan wannan kuma a lokacin fa da yake maganar su ma kuma suna an mar kalan nasu nasiha suna cewa ka zo kawai mu shantake ma ka zo kawai mu shantake ka zo mu more da Allah ka san haka ake kai kana kokarin ka nuna musu hanyar kirki su kuma suna kokarin dora ka akan ta banza shine yace wa ya qaumi ya ku mutane na ad'ukum ila najati wa tad'unani ila nar ni ina kiran ku zuwa ga tsira ko kuma kuna kira na zuwa wuta tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar yace la jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar sai yace fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad saboda haka haka ake so ka jara naka ka jara na wasu sai duniya ta zauna lafiya amma wallahi in kowa ya ce na sai damu da shi to haka ko wanda bai damu da nasan ba ba kai ka damu da naka ba to akwai wanda shi kuma yadda ake sakin awaki haka ya saki nasa to shikenan tunda kai ka ce iya naka ne za su gyaru to shi wancan ya sako nasa kaga sai su zo har gurin inda naka yake haka ne ko ba haka ba amma idan muka hada da nawa da naka duk muka nuna musu hanyar daidai to sai mu tsira Allah ka tsiratar da mu gabaki daya dan haka yake cewa raihanu kullu qabilatin ku ne matasa wato haske da kamshi da kuma abin so na kowace al'umma ina fata an fahimci magana sai malam yace wa wasaya salafi radiyallahu anhum ko rahimahumullahu lishabab wato wasiyar magabata ga matasa wa inayatuhum da kuma kulawarsu bi hadhihi almarhala da wannan mataki kathiratun jiddan jama'a abun yana da yawa ma'ana ya kawo mana kaɗan daga cikin maganganun sahabbai game da yadda suke jan matasa a jiki yace wa fi hadhihi risala a wannan yar risala in malami yace maka risala yana nufin takaitaccen littafin da bai da girma a cikin wannan dan takaitaccen littafi min wasaya salafi lishababi wanda ne masu suna da kaɗan daga cikin wasiyoyin magabata ga matasa in taƙaitu jumlatan minha na ɗan tato na ɗan rairayo wasu ‘yan kaɗan daga cikin irin waɗannan wasiyoyi ma'a ta'aliƙin yasirin tare da ɗan ƙarin bayani mai sauƙi ala kulli wasiyatin akan kowace wasiya da zan yi kowace wasiya zan kawo ta cewa ga malami ko sahabin da ya yi ta kuma ga ɗan ƙarin bayani da zan yi akan wannan wasiya din ina fata an fahimci magana sai ya ce alwasiyatul ula wasiya ta farko jama'a sati hudun nan gaba ɗaya mukaddima muke sai yanzu ne za mu fara wasiya ta farko an gane magana da kyau ku alwasiyatul ula malam yace wasiya ta farko an abil ahwasi qala qala abu ishaqa wa huwa amru sabi'i ya ma'ashara shababi igtanimu ay shababakum qalla ma tamurru bi laylatun illa wa aqra'u fiha alf aya wa inni la aqra'u al-baqarata fi rak'ah wa inni la asumu ashhuril hurumi wa thalathata ayyamin min kulli shahrin wal ithnayn wal khamith thumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith an gane maganar da kyau ko wasiya ta farko in ji malam abdulrazzak ibn muhsin al-badr Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna yace wasiyar farko ta zo daga abil ahwas abil ahwas yace qala abu ishaqa abu ishaqa yace wa huwa amru sabi'i shine amru as-sabi'i an gane ko yace ya ma'ashara shababi ya ku taron matasa igtanimu aisha babaku ku ribaci shekarunku na matasantaka shekara sha bakwai sha takwas sha tara ashirin har talatin har talatin da biyar kafin ka je arba'in wannan matakin ka yi ƙoƙari ka ribace shi in ji wannan sahabi ya ce ƙalla ma ta murrubi lailatun wallahi a rayuwata a rayuwata kaɗan ne dare zai wuce ni illa wa aqra'u fiha alfa aya face a kowane dare sai na karanta aya dubu aya dubu ya ce haka nake ni a rayuwata ma'ana ba wai ya yi muku wa'azi kuma shi ya koma ya tabbaci ba a'a cewa da ya kuribaci shababantaka da matasantakar ku sai ce bari mu ba ku misali da kaina kun ganni nan ni suka ce eh yace wallahi ba zan iya tana daren da ya wuce ban karanta aya dubu ba alfa aya aya dubu aya dubu kan surori nawa kenan malam muhammadu da bakara ina ga da ali ibrahim ta shiga da ma'ida ita ma ta shiga ko da nisa'i ka ji ko ya ce to zai wahala dare ya wuce aƙalla waɗannan surorin ya ce ban karanta su ba zai yi wahala don haka kuribanci lokacin wannan ɗaya ne daga cikin wasiya da kuma babu wata wasiya jama'a da ta wuce amma wasiya da karatun littafin Allah domin ita shine hanya da za ta saita maka rayuwa malam ta dora ka kan layi ta zama da kai mutum nan gaba ai alfahari da kai kai kanka kaji da kanka kana alfahari da kanka shine ka dora akan karatun Qur'ani yace zai yi wahala dare yayi har rana ta fito a yi sallar asuba ya ce ban karanta aya dubu ba ya ce zai yi wahala da haka ina muku wasiya da ku rike wannan to yanzu kai ba wai maganan aya dubu ba tsakaninka da Allah kana karanta ko da hamsin ko ɗari ko izo ɗaya ko biyu kana muraja'a na haddar da kai ko na tilawar da kai kana gyaranta don ka zama gangaran ko kuma a'a ka koma babu ruwanka da karatun Qur'ani ba ruwanka da karatun Qur'ani wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura kiyama ta tashi annabi yace ya Allah al'umma ta ta rike wannan qur'anin abin kauracewa ba ta karanta shi na ba ta karanta shi to ka yi ƙoƙari ka tabbatar kana kan tafarkin karatun alƙur'ani wa inni la aqra'ul baqarata fi raka'a yace kuma na tayi nafila da daddare na kan karanta suratul baqara a raka'a daya in nace Allahu akbar na karanta fatiha to daga na fara alif lam mim to sai na je karshen abin nan amana rasul sai na je gufranaka rabbana wa ilaikal masir wannan a raka'a ɗaya kenan kaga a ta biyu sai ali imran kenan ko yace to haka nake to ba wannan kadai ba wa inni yace sa'annan ni la asumu ashhurul hurumi nakan azumci gaba ɗaya watanni masu alfarman nan ba wai na yi litinin na yi alhamis kadai ba ina yin litinin da alhamis kuma idan ashhurul hurum suka shigo ya ce to gaba ɗaya azumin su nake ashhurul hurum su ne watanni guda hudu guda uku a jere tun daga zulqa'ada zulhijja sai almuharram ko sai rajab shine a gefen su guda ɗaya ya ce to duk waɗannan watannin idan sun shigo gaba ɗaya azumin su nake da Allah yake faɗa cikin suratul tauba aya ta 63 in ban manta ba ko 36 sorry 36 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh sai ce minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafa sai ce wa alamu anna allaha ma'al muttaqina Allah ya ce inna iddatash shuhuri ku sani kidaddigaggun wata watanni inda Allahi a gurin Allah fi kitabin Lahi a cikin littafin Allah inna inda ta shahura inda Allahi ithna ashara shahara su ne watanni goma sha biyu min ha arba'atun huru a cikinsu akwai guda hudu masu alfarma don haka fara ta zulimu fi hinna an fusa ku karku zalunci kanku a cikinsu su ne waɗannan zulqa'ada zulhijja almuharram ko mutum zai yi saban Allah malamai suka ce yi taka tsantsan da yin saban Allah a cikin waɗannan watanni zulqa'ada zulhijja almuharram sai ka tsallake ka tafi ka tafi sai ka je kan rajab to waɗannan watannin guda hudu ko za ka dinga saban Allah to karka dinga yi a cikin wannan yanzu nan sai Allah ya tsine wa mutum wallahi yanzu nan sai Allah ya tsine maka albarka yanzu nan ba ruwan Allah wallahi in dai kana keta alfarmar Allah cikin wannan watannin to zaka zama la'ananni Allah ce min ha arba'atun hurum cikin su akwai watanni guda hudu masu daraja ana girmama Allah sama da yadda ake girmama shi a cikin kowanne wata ana bin dokokinsa sama da yadda ake bin dokokinsa a kowanne wata dan haka lalle lalle mutane su guji sabawa Allah a cikin waɗannan watanni ina fata an fahimci magana in ba ya zama dole ba to lalle lalle ka yi kokari ka kauce wa saban Allah a cikin waɗannan watanni din wala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku a ciki shi yasa a zamanin annabi Muhammad an samu wata matsala wasu sahabbai suka yi suka kama wasu kafirai a cikin ɗaya daga cikin waɗannan watannin na fata an fahimta a cikin ɗaya daga cikin waɗannan watannin sai ga kafirai sun zo suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gori kai ka sai mana annan Allahnka ya sauke aya cewa wannan watannin masu alfarma ne to ga mutanenka kuma sun yi yaki a ciki na fata an fahimci magana shine Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa Allah ya soke aya a cikin suratul baqara cewa ka tare mutane da kuka yi game da hanyar Allah subhanahu wata'ala eh da hana su shiga addinin Allah ya fi abin da su suka aikata a cikin waɗannan watanni masu alfarma an gane maganar da kyau ku Allah ya masa yacin hamma da gyaran kafiretu to wannan shine saboda haka ana buƙatar mu kiyaye dokokin Allah a ko ina muke a kuma kowanne yanayi naga ana ta nuna min lokaci yayi akwai magana guda biyu da nake so na yi kafin na rufe karatun nan magana ta farko zan yi su ne duka a gurguje tare da cewa suna buƙatar lokaci ta iya yiwuwa kuma ku dan sake mana zaren mu dan ƙara bayani a kai magana ta farko da nake so na yi game da matsalolin tsaro jama'a a cikin ƙasar nan kowa dai musamman mu irin masu hawa midiya muna ganin irin abubuwan da suke faruwa kuma duk waɗannan matsalolin fa da suke faruwa fa wallahi su ma suna daga cikin wato watsi da matasa da aka yi musamman matasa a cikin karkara na birnin ma ya suka ƙari ballantana waɗanda suke ƙauye to shi yasa abubuwan ba su da daɗi ba kuma su da kyan gani na fata an fahimta to amma akwai bayan Allah da Allah madaukakin sarki ya taimake su suna kokari su ga cewa an daina wannan barna musamman ta zubar da jini da kashe-kashen bayan Allah da ake muna addu'a waɗannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi daga ciki akwai babban malami daga cikin malamanmu na ƙasar nan shine malam Musa Yusuf Asadu Sunna wannan bawan Allah wallahi ma alimna min fihi illa khair ba mu san komai game da wannan bawan Allah ba sai alheri duk wata magana da wani zai faɗa ko wani zai ce game da wannan bawan Allah wallahi wallahi mu dai a mu'amalar mu da hi ba mu ganta ba sai alheri muke gani muna addu'a Allah ya dafa masa to a cikin tafiyar kawo gyara da sulhu a cikin abin da ya shafi harkar ta'addanci da ake a ƙasar nan na farko dai mas'alar kashe mutane a ƙasar nan tun daga ta boko haram har ta kidnappers an ɗauki akalla shekara goma sha biyu zuwa shekara goma sha uku ana buga ta amma har yanzu ba a kawo ƙarshenta ba malamai suka ce duk abin da aka gwada shi a plan a aka ga bai bada wata ma'ana ba to babu laifi a gwada plan b haka ne ko ba haka ba ta iya yiwuwa a samu sassauci a ƙarƙashin wannan ake ta ƙoƙari a ga cewa waɗanda suka ɗauki makamai suka shiga jeji suke kama bayan allah ba gaira ba dalili akwai buƙatar a zauna da su domin a ji menene matsalolinsu da damuwoyinsu domin a magance wasu matsaloli kuma a hana su wannan harkar zub da jini da suke to kun san duk abin da kake so sai ka gyara shi wallahi sai ka shiga cikinsa dumu-dumu wallahi ga misali guda ɗaya wanda malam abubakar mahamud gumi ya sha bugawa shine ba zai yiwu ka kwashe shadda ba har sai ka ɓata jikinka da kashi haka ne ko ba haka amma ka sako farar shadda ka fesa turare ka sa kwabashu ka karya hula kuma ka zo ka ce za ka kwashe shadda ba ta taɓa ka ba a wallahi karya ne kai ma ana gawar jununu kununun ne yawwa don haka ba yadda za a yi ka zo za ka yi gyara abu kuma baka higa cikinsa ba to a daidai lokacin da ka higa cikin sannan idan ba a yi a hankali ba sai wani ya dinga ganin to ko kai ma ɗin ka zama wani ban gane ko kun fahimta ba so a karkashin wannan tunda malam Musa ya dauki ragama na yadda za a yi sasanta tsakanin waɗannan mutanen to labudda kuma sai wasu abubuwa sun faru wanda waɗannan abubuwan za su sa wasu sun zarge shi wallahi to amma abin da zai baka mamaki sai ka ga wasu can kuma suna yi ba malam Musa a gurin amma kuma su ba a zargin su me yasa saboda shine ya shiga cikin wannan yasa ake zargin sa ga misali yanzu jihar Katsina akwai local government akalla sun kai kusan guda biyar zuwa shida zuwa bakwai zuwa goma ko? zawashi guda abin da local government guda goma ta to akwai jihohi kuma kusan guda biyar zuwa shida wanda su kuma sun yi sulhu da waɗannan 'yan bandit ɗin yanzu ana zaune lafiya abin tambaya a nan shi malam musa ne ya je yake mun sulhu a can ba shi ba ne to me yasa can ba a magana ban gane ko kun gane ba ku yi haƙuri kowane allah na ba za ku fahimci me nake magana ba amma ina isar da wani sako ne zuwa ga wasu mutane kuma na san suna kallo na an gane magana da kyau ko so allah da ikonsa ana samun sulhu local government din basari sun yi local government din safana sun yi local government din ina ne ga sunan dai da yawa a jihar katsina to kaga wannan sai yake nuna cewa alherin sulhun nan sun jihi daga wani guri sun gwada kuma sun ji cewa zai yiwu kuma suke yi tsakaninsu da waɗannan mutane kai da kake cewa kar a yi na ba da misali na ce yanzu da allah a kama mamarka a shiga jeji da ita Allah ya sauwake ba fata ake ba sai aka ce maka to ga igwa igwa an zo da ita da gurneti da bama-bamai za a jefa bama nan ta tarwata yan ta'addan nan gaba ɗaya a jeji mahaifiyarka tana ciki ko kuma ga wasu mutane an yi saitin su za su shiga cikin jejin nan su tattauna da bayan Allah nan su kwato sauran jama'a da mahaifiyarka da Allah wanne zaka dauka na karɓo ta wato kenan dan ba mu ne abin ya shafa ba ko dan ba ƴaƴanmu ba ko dan ba matanmu ba ko dan ba iyayenmu ba shi yasa muke ganin wannan hanyar da ake bi ba hanya ce mai kyau ba sai idan ta shafe mu ne sannan muke ganin haka ya kamata a yi ina fata kuna fahimtar magana to wannan yana daga cikin matsalar da yau muke ciki a ƙasar nan duk abin da ka ɗauko malam dr ahmad gumi ya ɗauko wannan matsalar ta sulhu lokacin buhari har ya shiga jejin nan yana tattaunawa da mutanen nan suna ajiye makamai ama fara samun saukin kashe bayin allah amma da aka fara an camar zagi a ƙasar nan da cewa shi ma ɗan ta'adda ne sanda ya tattara ya watsar musu da abinsu sannan ya zauna lafiya haka ne sanda ya watsar musu da abin sannan ya zauna lafiya saboda mutane ba sa so duk abin da aka zo da hina alheri su ba da goyon baya a yi shi sai sun dinga zagi sun dinga yarfe sun dinga ƙananan maganganu da dai sauransu to yanzu ba malam Musa ba yanzu hatta waɗanda suka damu da matsalar tsaro a arewacin Najeriya wanda ake ta kokarin suke ta kokarin su ga an dakile wannan abun su ma yanzu an fara zargin su daga cikin su akwai mutum biyu waɗanda su ne kan gaba mutum na farko shine sanata Shehu Buba na Bauchi wanda yake wakiltar Bauchi ta Kudu wallahi tallahi a iya abinda na fahimta game da wannan bawan Allah shine matsalar kashe-kashen mutane tana damun shi yana ta kokarin a matsayinsa shine shugaba a fannin tsaro a majalisar ƙasa gabaki daya yana kokari ya ga cewa inda duk suka yadda ai sulhu to a je ai sulhu da su domin su ajiye makamai su ainihin wato daina kashe mutane don Allah jama'a wannan alheri ne ko ba alheri bane wannan bawan Allah a ƙarƙashin wannan jagorancin da yake shi sanata Shehu Buba an karɓo mutane a hannun waɗannan ƴan bandit ɗin sun sun wuce mutum dubu biyu wanda da yawa daga cikin su an yanke hukuncin kashe su za a yi amma a dalilin jagorancin su aka kubuto da su dan Allah a bar su a kashe su hi yafi alheri ko kuma a karɓo su hi yafi alheri a karɓo su hi yafi alheri to amma tare da haka yanzu gashi nan ana ta yada wasu bidiyoyi sanata shehu buba yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza in dai bidiyo ne a kasan nan to kai hankali da shi dan babu bidiyon da ba za a hada ba a yarfa wani sharri a ce yayi kaza alhalin bai yi ba ku yi takatsan dan da kallon irin waɗannan bidiyos din idan kana so kai wa wani sharri yanzu a Najeriya studio kawai zaka je ka biya kuɗi wallahi za a ɗauko hotonsa da waye yanzu kan ma akwai ai artificial intelligence duk hadda muryar mutum da hotonsa da movement ɗinsa gaba ɗaya za a ɗauka a jajjona a ce shine yake za alhalin wallahi tallahi ko misu kaza zaratin baki bane to dan Allah mu kaddara waɗannan bidiyon duka na gaskiya ne mu kaddara kamar yadda na bada misali ɗazu in kana so kai gyaran shadda sai ka ɓata jikinka yanzu don Allah tunda wannan shine shugaba a majalisa sanata shehu buba kuma ya sa rigar cewa yana so a kawo ƙarshen wannan matsala sai wasu gungun 'yan ta'adda suka ce ranka ya daɗe mu ma mun tuba muna so mu zo mu zauna da kai mu faɗa maka meye damuwoyin mu za mu ajiye makamai dan Allah ya kamata ya saurare su ko bai kamata ya saurare su ba ya kamata ya saurare su to shikenan sai aka je sai aka yi bidiyo ai gahi da yan ta'adda suna tattaunawa ina fata kuna fahimtar magana so wannan tattaunawa kai kana gurin ka san me suke tattaunawa kuma a matsayin da yake bai kai ya tattauna da mutane irin waɗannan ba to wannan yana daga cikin abin da mutane ya kamata su yi takatsantsan kuma su dinga adalci kuma don Allah wai yanzu sanata shehu buba ne wai za a zo a ce wai ga kuɗi a cikin gana masu wai ana zazzagewa a gidansa sanata sanata yanzu ko alhaji husaini yanzu in ka ce wai ga kuɗi a gidan alhaji husaini an zazzagewa a gana masu ba sai mu ɗauke ka baka da hankali ba kai ka san wannan waye kuwa ina fata an fahimci magana ma'ana mutumin da yana da kafasitin ba wai kuɗi ba ko menene ya kai a ce yana da shi kuma ya kai a ce an gani a gidansa don ka yi bidiyo ka ce ga kuɗi ana zargewa a gidansa ka san kuɗin meye ne wanda ya koma bayan kyamara yake cewa to gahi nan ma ana zazzage kuɗi to gahi nan ma ai ga ma yan ta'adda yanzu waɗannan da ake tattauna da su me ake tattauna a'a sako mana bidiyo ka sako muryar su mu ji cewa sanata shehu buba yana cewa ku kai wa shinkafa hari na fata ana fahimtar magana ku kaiwa ba tsari hari ku kaiwa gusau hari to sai mu yarda cewa lalle sanata shehu buba ya tara waɗannan mutanen ne yana ba su umarnin su je su kai hari yanzu don Allah jama'a don Allah jama'a in ba rashin adalci irin na ƙasar nan ba ka kalli mutum kamar sanata shehu buba ka ji fa sunansa shehu buba bafulatani ne tan tagariya na rantse ma alka da Allah idan yana fulatanci zaka ɗauka kargo ne wala Allah ma kai kana ba fulatan nan baka san karko ba musulmi na kirki a iya abin da muka fahimta na hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzaki ala Allahi ahada ka dinga masa zargin wai ya tara yan ta'adda wai yana daure musu gindi su je su kai haji babu adalci a cikin waɗannan abubuwan kuma wallahi yanzu don Allah jama'a yanzu fa yana yana daga cikin wai duk lokacin da aka ji muna yaban wani in dai dan siyasa ne to mu irin masu da'awa ya ce to ai kun ji su ai kun ji su ai kaza ai kaza malaman gwamnati kuɗi suka ba su to wallahi sai dai ka fashe ka mutu ka murkushe ka shure ka rubbe ka yi doyi wallahi ba zai samu ga abin da ya dace mai magana akan sa mai magana akan sa yanzu jiya nake ganin bidiyon malam namaji gwamnan ina gwamnan jigawa aiki ya bayar sai zama aikin ba a yinsa yadda ya kamata wallahi sai ga mutumin nan har sun kuyawa yake yana leka kwalbati haka ne yana cewa sai na nemo wanda muka bawa wannan aikin ya aka suka zo suke mana irin wannan aiki yanzu don Allah wannan abin a yaba masa ne ko ba abin a yaba masa ne mutumin da ya ba da amana kuma ya bi sawun amanar yana bibiyar ya ake yin ta daidai ake yin ta ko ba daidai ba don Allah irin waɗannan ake bukata ko ba irinsu ba za su yi daidai da wanda zai ba da aikin ya koma ya ci gaba da sharholiyarsa ko an yi ko ba a yi ba za su zama ɗaya don Allah za su taɓa zama ɗaya ba to irin wannan ne idan ka zo ka ce abin da ya yi kyau sai a ce ka ji su to za ka mutu kana cewa ka ji su kuwa har ka mutu ba za ka daina cewa ka ji su ba ba haɗa baki aka yi da shi a ci dukiyar talakawa ba domin ya zo yana bibiya kuma ya sa 'yan midiya suka ɗauka suka yada duk duniya kowa ya gani da bai isa ba inda percentage aka bashi bai isa ya zo yana bibiya cewa sai ya kira ɗan kwangila ya aka yi aka irin wannan aikin amma da ke ya yi abin da ya kamata ne ya sa yanzu yana da bakin magana laraba suka ce mammad da ya dahu la ya muddu rijilahu duk mutumin da ya mika hannu to ko ba zai mike kafa ba haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba duk wanda ya mika hannu ba zai mike mai ba kafa ba wannan ka'ida ke Allah ya shirye da mu mutum na ƙarshe sai shine malam nuhu ribadu dan Allah ku je ku wanda yake hawa media don Allah ya sacin din rubutun da datta a salafi yayi kwana uku da suka wuce ni ina da rubutun yanzu akan wayana datta asalaf yayi wata magana wanda sai idan ka san matsalar kasar nan in ka karanta ta zaka gane me yake faruwa wato mas'alar wannan ta'addanci na rantse muku da Allah idan ba da barbaru da hikimomi aka sako ba ko na rantse da Allah magance yana da wahala a kasar nan ko malam nufuri bado a office dinsa yana kokari ya ga cewa ya shigo da hikimomi da dabarbaru wajen dakila wannan al'amura din yana iyakacin kokarinsa yana daga cikin mutumin da ya saura mana a yanzu a wannan gwamnatin a arewa wanda yake kokarin farfado mana da mutuncinmu amma al'ummar mu na arewa sun ƙi su bar wannan bawan Allah wallahi wannan magana da nake gaya maka wallahi wallahi kai hankali da ita ni na san me nake faɗa wallahi ina da hujja mai ƙarfi akan abin da nake faɗa in ka san baka take abin da na taka ba wallahi karka musa ne zaka shiga wuta na rantse da Allah za ka shiga wuta ni na san me nake fara duk abinda mutumin ya kamata ya malamin gurbado wallahi yana iyakacin kokarinsa wajen ya keɓo al'ummar arewa game da halin da ta shiga ciki to amma al'ummar mu ta arewa sun ƙi su bar wannan mutumin yanzu kuna ga duk waɗannan mutanen da nake muku magana sanata shehu goba da malamin gurbado za ku ga cewa arnan kudu babu ruwansu da su ba abin da ya dame su da su me dalili saboda su suna da ilimi in sun san abin da kake mai kyau ne to ba za su zage ka ba sannan kuma su ƙoƙarinsu shi ne su gaya za su yi kusu nasu ya zama ya tsira naku ko ku riƙe ko kar ku riƙe ko ku mutunta su ko kar ku mutunta su oho muku su dai nasu suka sani to amma kullum idan namu ya taso zai mana abin kirki sai mun shatile shi muna addu'a duk wanda yake taimakawa wannan matsala ta tsaro Allah madaukakin sarki ya dafa masa daga cikin shugabanninmu da suke bada gudunmawa wajen adakile yanzu ka je jihar Kaduna ka tafi birnin Gwari ka je ka ce musu kara'ai sulhu in ba su gaggaura mamari ba saboda jihar Kaduna ta zauna lafiya tun da aka yi wannan sulhun ba wata matsala yanzu to ka je ka ce musu sulhu ba alheri bane ka ga yadda za ka kare da su sannan mun jawo nasoshi mun gaya wa mutane har yau an gagara malamin da zai ba mu amsa na farko dai da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa in mar'atun khafat min ba'li hani shudan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan sai yace wa sulhu khairun wa udratul anfus shaw har yau an gagara kawo mana ayar da take contrary ta wannan ayar cewa sulhu alheri ne so kuma sun gagara su kawo mana inda Allah ya ce sulhu sharri ne na biyu ba za su iya ba na biyu mun ce duk duniya ba a taɓa yin sulhun da yake da zalunci a cikinsa ba irin sulhul hudaybiya amma annabi ya jagoranci sulhun kuma aka yi akwai yan ta'adda irin kafiran qurayshawa jama'a akwai wanda suka yi barna irin kafiran qurayshawa sanda aka sharɗanta sharuɗa kusan guda bakwai na zalunci akan sulhun amma duk da haka annabi tun da ya san shi sulhun alheri ne yace ya yarda ai sulhu aka zauna da su aka yi sulhu don a zauna lafiya na tsawon shekara goma tare da an kashe kowa ba kuma annabi ya yarda da wannan sahabbai suka yarda da wannan duk da matsalar da ke cikin sulhun har yau sun gagara kawo mana cewa wannan sulhun hudaybiyar ko dai ba a yi ba ko ban fahimci abin ba ko ƙarya ne ko kaza sannan muka kawo aya a cikin suratul hujurati wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu sai Allah ya ce me fa aslihu bainahuma sai ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra sai ce fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah yace wa in fa wa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allah mun ce su kawo mana meye ma'anar wannan aya mun fassara ta mun kawo maganganun malamai har yau sun gagara ce mana komai a kara musu kowa ba su haka so saboda haka maganar da muke muna yin ta ne ala ilmin wa basira mu muna nan akan wannan bakar kuma muna nan muna goyon bayanta tun da yakin ya gagara to a dawo kan teburin shawarwari yanzu jama'a duk bala'in da ake tsakanin isra'ila da filistin faransa duk masifar ta sanda ta dawo ta ce a zauna a kan teburin shawarwari a warewa falastinawa kasarsu a zauna lafiya da allah sulhu ne wannan ko ba sulhu ba ne amerika ta shiga afghanistan shekarar ta 21 tana yaki tun wasu ku anan suna yara wasu ma ba a haife ku ba anan ta higa take yaƙi da afghanistan ta gagara kawo ƙarshen abin da take so ta gagara kawo ƙarshensa ƙarshenta ta zauna da gwamnatin ta ce a yi sulhu za su tattara ya nasu ya nasu su fita su bar ƙasar su kuma su yi tsarin da suke bukata na shari'ar musulunci wannan sulhu ne ko ba sulhu bane da to waɗannan abubuwan ga sunan kun ɗauka mutane ba sa bincike ko ba sa karatu ba 'ya'yanku ake kashewa ba manyan nan da yawa da ake magana ba a kama 'ya'yansu ba a kama matansu ba a kama iyayensu 'ya'yanmu ne da matanmu talakawa ake kamawa to don me yasa ba za mu nemo hanya da za a dinga kubutar da rayuwar ƴaƴanmu da da matanmu da iyayenmu ba sai a bari kawai ai ta kashe kowa yaƙi yaƙi ya ƙare kuma ƴan ta'addan nan an ka gara cin musu kuma ba su daina abin da suke ba to sai mu ci gaba a haka ba zai yiwu ba dole a nemo wata hanya da za a rage wannan barnar kuma sulhun nan muka ce ba a yi da 'yan boko haram ba domin su nasu aƙida ne ba yadda za a yi ku taɓa yin sulhu da su idan ma kuka yarda kuka higa jejin yin sulhu da su to kun zama nama so muka ce su kan tsakanin mu da su ba sulhu kawai faya ko faya ko su dena su tsira ko kuma duk abu a kashe su wannan ita ce matsayarmu sannan su kansu 'yan ta'addan muka ce duk wanda bai yadda a yi sulhu da shi ba shi ma a yaƙe shi domin haka ayat suratul hujurat ta ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra sai yace me fa qatilul lati tabghi wacce duk tace bata yadda ba Allah ya ce aka ayake ta to dan Allah me laifin mu anan jama'a to wannan yana daga cikin matsalar da yau take faruwa a kasar nan wasu ku da yawa ba su sani ba musamman wanda ba sa hawa media abubuwa da yawa suna faruwa wanda kuma wajibi ne ba zargi za ka yi mana cewa muna tare da wasu ba ko za ka mai da mu zargi karewar zargi ko wallahi in muka ga abin da ba daidai ba sai mun yi magana kuma in mutum yayi abin da ya kamata sai mun ce yayi abin da ya kamata saboda haka waɗanda suke ayyukan alheri a ƙasar nan da wanda suke taimakon mutane da wanda suke bibiyar haƙoƙin jama'a muna addu'a Allah ya dafa musu matsalolinmu na ƙasar nan Allah kawo mana ƙarshen su wanda suke ƙoƙarin cinna wutar fitina a ƙasar nan ta ƙabilanci da sauran abubuwa in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa bane muna addu'a Allah madaukakin sarki ya mana maganin su sannan daga ƙarshe muna addu'a ga shi Alhaji Hussein wancan satin kamar yadda na faɗa muku ya mun boys dab da magariba yace ba zai samu zuwa ba saboda bai jin daɗi ba kuma mun sana anan mun masa addu'a cewa Allah ya bashi lafiya to alhamdulillah Allah ya bashi lafiya ga yau ya same su alhaji Hussein muna addu'a Allah ya kara ma lafiya Allah ya yi maka wannan zazzabi da yake damun ka da sauran al'ummar musulmi da suke fama da matsaloli na rashin lafiya duka muna addu'a Allah ya yi wa kowanne musulmi bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana ga dattawan mu muna tare da su ga baba ga baba mai itace ga su malam Suleiman su malam Sani su malam Abubakar su malam Alhaji su malam Ali su malam Muhammad domin addu'a duka waɗannan bayan Allah da suke dafa mana wajen gudanar da wannan karatu Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da aljannar firdausi subhanahu wata'ala ya haɗa mu a cikin wannan lada tare da mu da ku gaba ke daya abinda muka faɗa daidai ya Allah ka tara mu a cikin ladan wanda muka yi tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah muna tawassuli gare ka da wannan karatu da kuma dukkanin abin da muke na ibada ibada Allah ka dafa mana duniya da lahira Allah ka tsare mana imaninmu ka tsare mana darajarmu ka tsare mana kimarmu ka tsare mana mutuncinmu ka tsare mana duk abin da muke ciki na alheri ya Allah abin da ke bin mu na sharri Allah kai mana maganin sa ya Allah ya Allah wannan darasi da muke na matasa Allah ka shiri matasan mu ya Allah ya Allah muna da ƴaƴa cikin matasan nan Allah ka dora mana so akan daidai ka dora mana so akan layi ka musu albarka duniya da lahira ya Allah muna da kanne Allah ka yi wa waɗannan kanne namu albarka muna da yayu cikin wannan matasa Allah kai musu albarka muna da mata Allah kai wa matan mu albarka muna da gidaje Allah kai wa gidajen mu albarka muna harkar kasuwa Allah kai wa kasuwar mu albarka muna harkar nema Allah ka sa mana albarka muna neman ilimi da karatu Allah kai mana albarka cikin ilimi da karatun da muke yi akwai masu bukatar jari Allah ka ba su jari mai albarka akwai masu bukatar aikin gwamnati Allah ka ba su aiki mai albarka akwai masu NGOs Allah kai musu albarka cikin NGOs din da suke ciki ya Allah yawa da ko kuma gwagware a cikinmu ya Allah eh wanda sun ki aure to muna addu'a idan ki suka yi Allah shirye su eh baba sun ki yin auren ne ko kuma ko ko me ya faru ne baba to in ki suka yi Allah ka shirye su in kuma suna so su yi Allah bai kawo ba Allah ya kawo mai albarka Allah ka kawo ta aran miya aran miya hakan nan mu mamuka musu ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.